بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da takwas ga watan jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine kasat na goma sha tara daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'u siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يجيكنش دغافرة littafin iqtida'u siratul mustaqim yana bayani ne dangane da aqida ta alwala'u wal bara wato yana tattauna mas'alar da ke da alaka da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci kafirai wajen kwaikwayo da ainihin aqidunsu da tsare-tsarensu da al'adunsu waɗannan kafirai ga baki ɗayansu daga cikin maguzawa da kuma kafirai masu littafi babu shakka ibn taimiyya ya tantance wannan matsala yadda ya kamata wajen kawo usul ɗinta da bayani akan misalai da ƙa'idojinta da kuma yadda ake mu'amalantar ainihin al'amura musamman waɗanda ke da alaƙa da bukukuwa waɗanda suka samo asali da kafirai allah ubangiji ya samu dace muna ta bibiyan wannan babban malami a inda yake kwararo mana nasoshi waɗanda suka yi umarni a dunkule dangane da hani game da kwaikwayon kafirai da hani akan biye matafarkin kafirai bayan da ya gama kawo ayoyi a jiya kuma ya kawo mana hadisai waɗanda suka yi bayani akan muni na kwaikwayon kafirai da ishara akan cewa babu makawa sai an samu wasu daga cikin musulmai a ƙarshen al'amari sun koma suna kwaikwayon yadda kafirai suke yin al'amuransu akwai tambihi guda biyu game da abin da na faɗa a karatukan jiya na farko shine dangane da hadisi da muka karanta akan ainihin wato cewa aka ce manzo Allah sallallahu yake cewa ya ku larabawa idan ba ku tsaya akan addini ba to wasunku su suka fi cancanta akan kar su tsaya akan addini an yi mun ishara akan cewa wani daga cikin masu tahqiqin wannan littafi wato Mustafa Al-Adawi kenan a cikin nashi tahqiqin yayi ishara zuwa ga cewa wannan magana idraji ce maganan Sayyidina Muawiya ne ba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam bane sai dai gaskiya iyaka abinda na gani kenan ban da wani bincike akai wallahu ta'ala a'la sai na biyu kuma kamar yadda muka yi magana a ran nan cewa dangane da waɗannan da suka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a birnin Kano cewa mu a matsayin mu na al'ummar musulmi muna jira mu ji hukuncin da kotu za ta yanke inda aka ce an kai su to alhamdulillah wannan kotu ta addinin musulunci ta yi rawar gani waɗannan zindikai ga baki ɗayan su tara ta yanke musu hukuncin kisa jama'a dukkanin su kotu ta ayyana cewa kafirai ne zindikai kuma kashe su za a yi da haka kotu ta yi iyayinta ya rage yanzu ga masu aiwatar da wannan kisa su tabbatar da wannan shari'a ta gaskiya wanda in ba su haka ba yanzu su ma sun shiga layi kenan waɗanda suke kare 'yan ɗariƙa masu ainihin kafirci da magudanci a cikin musulmai allah ubangiji ya samu dace su biyu ne ko ok sauran bakwai an sake su su biyu asalin shaɗanin kenan abdul inyas eh da wanda ya tara taron maulidin ko mace ce ok da shi abdul inyas din shi wanda ya wannan ka tobara to Allah ya sa mu dace da za mu tashi inda al-imam sheikh sheikhul islam ibn taymiya yake cewa warawahu al-barqani fi sahihihi al-imam ahmad ibn muhammad al-barqani wani babban malami ne da ya rayu a karni na biyar ya rasu hijira na da shekara 425 yau kwatankacin kamar kace shekara 1000 kenan da shekara 11 insha Allah wannan malami yana da littafi mai suna at-takhrij li sahih al-hadith disan da aka ce sahih al-barqani shi ake nufi littafin har yanzu makhtuta ce inda ba kwanan nan aka buga shi ba babu bugaggen shi babban malami ne ya rayu ya karantar da sunna ya yi aiki na ainihin wa'azi da sauransu karanta tarihi shi a cikin tafin sayar alamin nubala araka ce wata rana yana yana yana ya roki wani malami don Allah ya mai addu'a Allah ya rage mishi jarabar san hadisi ke saboda hadisi ya shagaltar da shi daga duk wani abu na rayuwa yana gani ya zama mishi kamar jaraba amma addu'a bata ci bai ko har ya mutu aikin da yake kenan Allah ya gafarta mishi to duk sanda aka ce sahih na al-barqani wannan littafin ake nufi at-takhrij li sahih al-hadith ina fata mun gane wannan ya tattara hadisai ne na makarantun malaman tabi'ai waɗanda suke suke da isnadoji sanannu irin su ibn shihabin irin su abdurrahman wannan dan gidan abdurrahman abu salama da makamantansu su sa'id dan musayyib ya tattara kowa hadisan shi ala hida baya ga shi yana da kuma musnad na al-barqani malam yace a cikin musnad na al-imam al-barqani a cikin sahih dinsa wazada ya ƙara da cewa wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillina kadai waɗanda nake tsoro abinda nake tsoratawa al'ummata shine al'a'imma al-mudillin limamai shugabanni waɗanda suke masu batarwa wa idza waqa alaihim as-sayfu lam yurfa ila yawm al-qiyama kuma duk sanda takobi ta riga ta auka kan al'ummata ba za a sake dauke takobi daga gare su ba har zuwa tashin alkiyama ma'ana daga sanda suka fara fada shikenan ba za su daina barin fada ba har tashin alkiyama Allah ya tsare mu wala taqumu sa'atu hatta yaltahika hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina alkiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu wasu kabilu daga cikin al'ummata sun koma cikin mushrikai wa hatta yu'bada ya'budu fi'amun min ummati al-awthan har sai an samu kuma wasu tarin jama'a a cikin al'ummata sun bauta wa gumaka wa innahu sayakunu fi ummati kazzabuna salasuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma za a yi wasu gagarumin makaryata har guda 30 a cikin wannan al'umma ta musulmai kulluhum yaz'amu annahu nabi kowa daga cikin su yana ƙarya cewa shi annabi ne wa ana khatamun nabiyina alhalin ni ne ƙarshen annabawa inji annabi sallallahu alaihi wasallama wala nabiyya ba'di kuma babu wani annabi a bayana wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansura wasu kuma daga cikin al'ummata ba za su gushe ba alal haqqi mansura akan gaskiya suna masu ana ba su taimako akan gaskiya Allah yana taimakon su suna rike gaskiya la yadurruhum man khazalahu wanda duk ya wulakanta su ko ya kyare su ba zai iya cutar da su ba hatta ya atiya amrullahi tabaraka wa ta'ala har al'amarin Allah ya zo shine tashin alkiyama to lamba ta hudu yace albarqani huwa alhafizu أحمد بن محمد ابن أحمد ابن غالب البرقاني sunan shi kenan Abu Bakrin ana mashi alkunya da Abu Bakrin wulida sanata 33 ba'da al-mi'ati salisa an haifi wannan malami a shekarar hijira na da 333 warahala fi talab al-ilmi wa jama' al-kutuba yayi yawo na neman ilimi kuma ya tattara littafai wa kana aliman bil qur'ani wal hadith wal fiqh wal nahwi masani ne na alkur'ani da hadisi da fikihu da nahawu walahu musannafatun fil hadisi hasana yana da littafai masu kyau a cikin ilimin hadisi tufiya rahimahullahu ta'ala sanata 25 ba'da al-mi'ati ar-rabi'a lil hijra ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam da shekara 425 kamar da muka ambata karanta al-bidayatu wan nihaya mujalladi na 12 shafi na 36 da kuma al-lubab fi tahdhib al-ansab na ainihin amsab ta sam'ani kenan a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da arba'in lamba ta ƙarshe da ya fitar ta takwas ya ce hadisu sauban haza ma'az ziyaratin lati zakar hal mu'allif wannan hadisi na sauban tare da ƙarin nan da wannan malami ya ambata ibn taymiya rawahu bi tamamihi abu dawuda fi sunani al-imamu abu dawuda ya fitar da shi da cikakken ainihin wato lafazin shi a cikin sunan kitabul fitan wal malahi a littafin da ke bayani mai suna kitabul fitan wal malahi babu zikir fitani wa dala'iliha a babun da aka kira da suna babun ambatan fitinu da kuma dala'il da suke nuna fitintunu sun kawo a lamba hadisi na 4252 a mujalladi na hudu shafi na 450 da 451 da kuma 452 a cikin warawahu tirmidhi fi mawadi'a min kitabil fitani mujazza'an tirmidhi ma ya fitar da shi a wasu wurare a cikin kitabul fitan a guggutsire hadithu raqam a lamba hadisi na 2202 walam yusammil bab anan bai faɗi babi ba hadisin ne kawai ya kawo shi da kuma lamba ta 2219 a cikin babu ma jaa la taqumu sa'atu hatta yakhruja kazzabuna babin da ke bayani akan cewa kiyama ba ta tsaya ba har sai makaryata sun fito a cikin mujalladi na hudu na sunan tirmidhi shafi na 490 da 491 wa qala fihi at-tirmidhi tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun kila al-hadithaini game da dukkan hadisan guda biyu kama rawahu ibn majah fi sunanihi ma ikhtilafin yasirin fi alfaz al-hadith kamar yadda ibn majah ma ya fitar a cikin sunan dinsa tare da dan sabani kankani wajen lafazin a cikin kitabul fitan babu ma yakunu min al-fitani a rakami na 3,952 a ainihin mujalladi na biyu shafi na 100 shafi na 1,300 da ainihin lamba hudu sai malam ya ce wa hadhal ma'ana mahfuzun anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min ghairi waje wannan ma'anar wannan abin da aka ruwaito a cikin hadisan nan na cewa za a rarrabu gida-gida kuma za a yi fitintunu har a zubar da jini kuma a cikin waɗannan gidajen guda ɗaya ce ke da gaskiya sauran ba su da gaskiya ɗayan nan da ke da gaskiya su ne waɗanda suke akan hanyar da annabi tsari salama da sabai suka rayu kuma za su ci gaba da samun taimakon Allah akan addini har tashin alkiyama ko da sun kasance yan kaɗan wannan su ne ma'anar abubuwan da hadisan suke nuna a dunkule mala ya ce an kiyaye wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuska fiye da ɗaya yushiru ila anna tafruka wal ikhtilaf la budda min wuqu'ihima yana ishara hadisan suna ishara akan cewa lalle babu makawa sai an samu sabani da rabuwar kai fil ummati a cikin wannan al'umma wa kana yuhadhdhiru ummatahu li yanjuwa minhu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsoratar da al'ummarsa li yanjuwa minhu man sha Allahu lahu salama domin wanda Allah ya so ya saman mishi da tsira Allah ya taimake shi ya tsira daga wannan ainihin bala'i dan ya samu tsira din kama rawan nazzal ibn sabra an abdullah ibn mas'ud qala yace kaman yadda an-nazzal ibn sabra ya ruwaito daga sahabi abdullah dan mas'ud yake cewa sami'tu rajulan yaqra'u ayatan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqra'u khilafaha ni abdullah dan mas'ud wata rana naji wani mutum na karanta wata aya kuma ayan nan na taɓa jin manzon Allah ya karanta ta da saɓanin karatun da wannan mutumi yake fa akhastu bi yadihi sai na kama hannunsa fantalaqtu bihi sai na tafi da shi ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na kai shi wurin manzon Allah fa zakartu dalika lahu na ambata wa manzon Allah cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kaji kaji wani gashi mun zo tare da shi yana karanta alkur'ani ba irin yadda kake karantawa ba ba irin yadda naji ka karanta wannan waje ba fa araftu fi wajhihil karahiyya sai naga manzon Allah ya kyamaci bai so wannan abu da nayi ba to shikenan wa qala sai manzon Allah yace kila kuma muhsin dukkanin ku biyun kun kyautata abinda kuka yi daidai ne wala takhtarifu kar ku dinga yin sabani fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku waɗanda suke gabaninku sun yi saɓani Allah ya jarce su da saɓani fahalaku sai suka halaka rawahu muslimu muslim ya fitar da wannan hadisi to a ƙasa lamba ta sha biyu ya ce annazal ibn sabra alhilali al'amiri ma'adudun fi kibari tabi'ina wa fudala'i wannan malami ana lissafa shi a cikin manyan tabi'ai masu falala a cikinsu waƙida an ce bi annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa ya ga manzon Allah warawa an aliyin wa abdullahi ibn mas'ud wa ghairihima amma dai tabbas yayi riwaya daga aliyu da kuma abdullahi dan mas'ud da wasu sahabbai warawa anhu sha'bi wa dhahhak wa ghairuhuma shi kuma daga cikin manyan ɗalibansa sa akwai al-imam sha'bi da dhahhak da wasu su qala anhu yahya ibn ma'in wa ghairuhu da ya dan ma'inu da wani malamin daban suka ce sikatun amintacce ne انظر كتاب الجرح والتعديل a cikin mujalladi na bakwai shafi na 498 a lambar tarihi na 2279 da kuma usdul ghaba a mujallar na biyar shafi na 45 sai malam mai tahqiqi malam nasir al-aqal sai ya ce al-hadithu lam ajidhu fi muslim ibn taymiya ya ce hadisin na cikin muslim sai ce to ni dai ban gan shi ba a cikin muslim wa inna ma wajadtuhu fil bukhari wa musnad ahmad na gan shi ne a cikin sahih bukhari da musnad imam ahmad wato ladabi ne na magana jama'a babban malami irin ibn taymiya idan ya faɗa abu baka iya kuskurantar da shi kai tsaye musamman abin da aka san ya iya shi irin wannan da haka shi sa bai ce babu a cikin sahih muslim ba sai ce ni dai ban gan shi ba ma'ana kai ma kana da damar ka bincika ko za ka gani ko za a dace amma ga inda na gan shi a cikin bukhari da musnad na imamu ahmad ya ce ka duba bukhari a lamba na 2410 da kuma a fatuhul bari a cikin ainihin mujalladi na biyar shafi na saba'in wa kad akhrajahu bukhari fi aksara min mawdi'in bukhari ya fitar da shi a wuri fiye da guda daya wa atrafuhu a gap zaka samu tsarafin hadisin inda yake a mujal a lamba hadisi na 3476 da kuma lamba hadisi na 5062 a cikin sahih al-bukhari ina fata mun gane wannan jama'a sai ya ce nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an al-ikhtilaf alladhi fihi juhdun juhd kulli wahidin min al-mukhtalifina ma'a ma ma'a al-akhar min al-haqq manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin saɓani ne wanda a cikin wannan saɓanin akwai musantawa musulmi ya dinga musanta hujja da ke tare da abokin hamayyarsa wadda kuma gaskiya ce li'anna kilal qari'ina qari'aini kana muhsinan fi ma qara'u domin su biyun masu karatun da wancan sahabi da Abdullahi dan Mas'ud kowa abin da ya karanta daidai ne wa'allala zalika manzon Allah ya kafa hujja game da haka cewa bi anna man kana qablana ikhtalafu fa halaku cewa waɗanda suke kafin mu sun yi sabani sabanin nan ya ja su zuwa ga halaka shine illar abin da yasa ake hana sabanin saboda yana zama zari'a yana zama kofa ce zuwa ga halaka ولهذا كان قال حذيفة لعثمان dan haka ne sayyidina huzaifa dan yaman Allah ya kara masa yadda ya ce da sahabi khalifa annabi sallallahu alaihi wasallama Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda adrik hadhihi al-umma la takhtalif fil kitabi kama ikhtalafa fihi al-umamu qablahu ka riski wannan al'umma ta musulunci kar ta yi sabani game da alqur'ani irin sabanin da al'ummomin da suka gabace mu suka yi lokacin da aka fara samun irin wannan rigingimu zamanin sayyidina Usman mutanen gari kaza suna da riwayar qur'ani iri kaza mutanen gari kaza suna da wata riwaya ba irin wannan ba duk sanda wani ya ji wani ya karanta qur'ani ba yadda ya san shi ba sai ya ce ba daidai bane shi kuma ya ce ƙarya kake daidai ne har ta kai ma har kafirta juna ana yi ce ƙarya kake kai la'ananne ne kai kafiri ne kai fasiki ne saboda ya karanta qur'ani ba irin yadda wannan ya ji ba to huzaifa da ya fahimci wannan hankalin shi ya tashi ya je ƙasar sham ya dawo shine ya ba sayyidina usman shawara lalle lalle ya riski al'umman musulmai kafin su yi mugun saɓani irin wanda kafiran da suka yi al'umman da suka yi to shi ne fa aka ɗauki ɗawainiya a gwamnatance a hukumance sabai suka yi ijima'i a lokacin game da lalle a tattara ƙwar'ani akan rasmi guda ɗaya akan nuska guda ɗaya shine wannan rasmul usmani wanda sayyidina usmana ya tattara malaman sahabbai suka yi wannan aiki na ainihin takikin ƙwar'ani akan wannan nuska wanda kuma ya zama dalilin toshe wannan kofar barna Allah ya saka musu da alkhairi shine sai yake cewa limar lamma ra'a ahli ash-sham wal iraq yakhtalifuna fi huruf al-quran huzaifa ya bada wannan shawara ne lokacin da ya ga mutanen iraki da mutanen ƙasar sham suna sabani game da harufan al-qur'ani al-ikhtilaf alladhina ha anhu annabi sallallahu alaihi wasallama irin sabanin da ya ga kuma shine annabi ya hana alaihi salatu wassalam can da ya ce li Usmana a ƙasa ya ce huwal khalifatu salisu min al-khulafa'ir rashidin sayyidina Usmana shine khalifa na uku daga cikin halifofin nan shiryayyu radiyallahu anhu Usman ibn Affan ibn Abil As al-Qurashi sunan shi kenan aslama qadiman bi Makka sayyidina Usmana ya musulunta tintini a ƙasar Makka wa hajara ila al-Habasha al-hijrataini yayi hijiran nan dukkanin guda biyu da aka yi zuwa ƙasar Habasha wa qad tazawwaja Ruqayyata binta Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa hajarat ma'ahu al-hijratayn bil Habasha shine ya auri Ruqayya yar gidan manzon Allah alaihi salatu wassalam kuma da ita suka yi hijira su biyu zuwa ƙasar Habasha walamma matat tazawwaja ba'daha ummu umma kulfumin ukhtaha bayan da ya rasu bayan da ta rasu ya auri ainihin wato ‘yar uwarta Ummu Kulsum radiyallahu anha fasummiya bizin nuraini shi ne ake mashi laƙabi da ma'abocin haske guda biyu wa hajara ilal madinati ba da ƙudumihi min habasha ya kuma ƙasar madina bayan da ya dawo daga habasha wa shtagala bi tamridi ruqayya an shuhudi badr ya zauna yana ainihin jinyan matarsa ruqayya abinda ya hana bai je yakin badar ba kenan fa ashama lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama manzo Allah ya yanka mishi rabo irin na wato ganima kamar ya je yaki fa addahu min ahli badr wannan yasa ake kirga shi daga cikin mutanen badar wa shahida uhudan wa sa'iral mashahidi wa bai'a anhu rasulullahi sallallahu alaihi sallama yawmal hudaybiya kuma ya ce da sauran yaƙe-yaƙe da aka yi tun daga uhudu da sauransu sannan manzon Allah ya yi mubaya'a a madadinsa a Hudaybiyya fa kana min ahli shajara daka shi ma daga cikin ahli shajara ne domin shi yana can cikin garin Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi daya ya daura akan dayan yace hadhihi yadu usmana wajahada jaysh al-usra min malihi ya shi ya shirya shi ya bada ainihin wato contribution na gabaki daya wajen shirya wasu runduna da aka fi da suna jaysh al-usra sojojin wahala wanda suka tafi ana fatara babu arziki lokacin babu dukiya da dukkanin dukiyarsa waja'a bi alfi dinarin kuma yazo da dinari dubu hina idin a wannan lokacin wa ba'aha fi hijra rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya sanya su a gaban cinya annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah yace ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm duk abinda usmani ya aikata daga yau ba zai ƙara cutar da shi ba wa huwa min al-ashrati al-mubashirin bil janna sayyidina usmana na daga cikin mutane goma waɗanda aka ayyana cewa yan aljanna ne a cikin sahabbai wa qad ishtuhira radiyallahu anhu bil haya'i wal karam sayyidina usmana ya shahara da cewa mutum ne mai kunya mutum ne mai halin girma da dattaku wa waradat fi fadlihi ahadithu kathira akwai hadisai da dama da suka bude tabbas suke tabbatar da falalashi ikhtarahu ahli shura lil khilafati ba'da umar an zaɓe shi halifa bayan Umar da shawaran ainihin wannan kwamiti na consultation da Umar ya nada sun maƙutila mazduman radiyallahu anhu ama hamsin wa salasina lil hijira sannan waɗannan 'yan ta'adda suka kashe shi bisa zalunci a shekara ta talatin da biyar bayan hijira ka karanta tarihin sa a cikin at-tabaqatul kubra na ibnu sa'din mujallad na uku shafi na talatin da na hamsin da uku zuwa tamanin da hudu da kuma albidaya wan nihaya a mujalladi na bakwai shafi na 199 zuwa 223 na fata mun gane wannan jama'a na'am eh gaskiya ni ma na duba ban ganshi da wannan lafazin ba sai dai akwai hadisai masu irin ma'anar shi a cikin sayin muslim a kitabul fitar amma da wannan lafazin ni ma ban ganshi eh wallahu a'lam sai ce fa'afa da zalika bishai'aini wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fa'idantar da abubuwa guda biyu ahaduhuma na daya tahrimul ikhtilafi fi mithli hadha haramta sabani a cikin abu irin wannan game da riwaya na alqur'ani wanda yake ya tabbata wana na karantawa da riwaya kaza wana ma na karantawa da riwaya kaza ya haramta wannan ya zama dalilin sabani tsakanin musulmai wasani na biyu al'itibaru bi man kana qablana daukar izina daga waɗanda suka gabace mu al'ummomin suka gabace mu wal da kuma yin taka tsantsan min mushabahatihim daga yin kamantakekeniya da su madauki izina daga abin da ya faru da su sannan kuma mu yi taka tsantsan game da yin kama da su wa'alam mala yace ka sani anna aksar al-ikhtilafi bainal ummati allazi yurisul ahwa mafi yawan sabani a tsakankanin al'umman musulmi irin sabanin da ke yake gadar da san zuciya tajiduhu min hadha darbi za ga shi irin wannan sabanin ne wa huwa wani iri an yakuna kullu wahidin min al-mukhtalifaini musiban fima yuthbitu ya zama kowane bangare daga cikin masu sabanin abinda shi yake tabbatarwa daidai ne aw fi ba'dhi ko kuma wani sashi daga cikin abinda yake tabbatarwa daidai ne mukhti'an fi nafi harfin fi nafi ma alaihi al-akhar ya zama kuma yayi kuskure wajen kora abinda ɗaya yake akai nashi daidai ne wanda ɗan yake a kai shi ma daidai ne amma sai ya ce nashi ne kaɗai daidai na ɗayan ba daidai ba ne haka ya dace da abin da yake a kai amma ya kuskurance abin da ɗayan yake a kai misali ɗan shi'a ba rafidi ba ɗan shi'a jama'a wanda har yanzu yana cikin rigar musulunci wanda yake ganin falalan ahal baiti daidai ne falalan ahal baiti amma kuma cewa da zai dole sai falla ta tsaya akan su kadai bai yadda da falalar wani ba sai su to wannan kuma kuskure ne cewa da zai yi wanda yake ganin falalar wasu waɗanda ba ahal baiti ba yana kan kuskure shi ma kuskure ne kaga abin da ya tabbatar gaskiya ne abin da ya kore ma gaskiya ne da ya kamata sai ya tabbatar da duka sai ya zauna lafiya ina fata mun gane wannan dan dariƙa da zai ce salati gaskiya ne salati akwai falala gaskiya ne wannan amma korewa da zai ya ce bai yadda a tsaya a kan na annabi ba alaihi salatu wasalam to wannan kuma kuskure ne to galibin saɓani yana zuwa daga nan ne abinda mutum yake a kai ko wani ɓangare na abin da yake a kai gaskiya ne amma kuma sai ya kore wani abu wanda shi ba a kan shi yake ba kuma shi ma gaskiya ne sai ya samu kanshi a cikin kuskure ta ɓangaren juhudi da yamma waccan gaskiya wadda bai goyi bayanta ba kama annal qari aini kullum minhuma kana musiban kamar da kaga waɗannan masu karatu dukkanin su guda biyun kowa daidai ya faɗa fil qira'ati bil harfi allazi alimahu wajen karatu da harafin da ya sani mukhti'an fi nafi harfi ghairihi sannan yayi kuskure wajen kora harafin ɗayan fa inna aktharal jahli innama yaqau fi nafi allazi huwa al juhud wa takdhib mafi yawan jahilci yana zuwa ne wajen annafai kora abu alladhi huwa juhud wanda shine yin ke kasa kasa a ce san babu kaza wata kadhib ko a ƙaryata samuwar wani abu mutum ya ce babu inda aka ce kaza babu malamin da ya ce kaza ya halasta to galibin jahilci na zuwa daga wannan ne kamata ya ce ni ban san wanda ya ce kaza ya halasta ba ko a iya karatu na ban gani ba ko ban taba ji ba amma ka ce ƙarya ne babu malamin da ya ce ai aiki da hadisin sallar juma'a da safi da hantsi misali to wannan daga nan jahilci yake zuwa mafi yawan malamai ba ƙarya ne babu malamin da ya ce ai aiki da hadisin cin doki to wannan ƙarya ne ko kuma hadisin ƙarya ne irin wannan daga nan jahilci ke zuwa ma malami wanda yake bai ihaba ba za ka iya ihada da magana kowa ba da sai ka ce a iya abin da na karanta ko a iya mazhabin da na sani babu wanda ya ba haka aka faɗa ba iya abin na karanta ban karanta wanda ya faɗa ba amma ka ce duk duniya ba a ce ba to wannan yana buƙatar sai in ka iya haɗa da maganganun malaman duniya da a ce magana ce kawai a cikin misali nassin alƙur'ani kuma kai mahaddaci ne za ka yi istihbarin dukkanin abin da ke cikin alƙur'ani ku ji mahaddaci wanda zai iya istihbari za ka iya cewa wannan bai cikin alƙur'ani saboda ƙur'ani abu ne muhaddad amma maganganun malamai wani ma baka taɓa ganin littafin shi ba wani baka taba jin labarin shi ba wani kuma ko ka gani ko ka ji labari baka karanta abin da yace ba ko kuma ko da ka karanta baka yi isti'abi ba ka manta da haka yana iya faruwa da haka malami ya taka tsantsan a gurin yin wannan shumuliya din ya dinga ya daina generalization cewa babu kaza sai in ya kai kwararre ko yana da yaƙini akan abin da yake faɗa ina fata an fahimci wannan ko kuma ya dogara da maganar wani malami wanda yake da irin wannan ihafa kamar yanzu ibnu hajarin ko ibn taymiya ko ibn al-qayyim ko abdurrahman ibn al-jawzi ko suyuti ko nasiruddin albani ko malamai irin wannan da aka san tarihi ya tabbatar da malamai ne da suke sun karanta kusan komai da ake da shi a zamanin su to zaka iya jingina da maganar su a irin fannin da suka sani cewa malam wani ne yace babu kaza kaga abin jingina ne magana shi domin shi authority ne shi hujja ne akai ina fata mun gane wannan ibn taymiya yake cewa la fil isbati galibi kuskure bai cika zauwa ba a wajen tabbatarwa mai tabbatarwa shine wanda zai ce ni ban ga kaza ba ni ban san kaza ba ban san inda aka faɗi kaza ba amma mai korewa shi wanda zai ce babu inda aka faɗa kamar kamar kace ya karanta ko ina li anna ihatatul insani bima yuthbituhu aisaru min ihatatihi bima yunfi domin mutum ya zama ilimin sa ya kewaye da abin da ya sani ya fi sauki bai da ilimin sa ya kewaye da abin da bai sani ba ba ka bane jama'a abin da mutum ya faɗa ya ce na karanta kaza ya fi sauki ya faɗi wannan fiye da ya ce babu kaza kuma bai karanta ba ولهذا آآ آآ نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض don haka ne aka hana wannan al'umma su dinga gwara ayoyin Allah wata akan wata karka dinga ɗauka aya alkurani ka ce to nan an ce kaza can kuma an ce kaza to wanne ne kenan ba a yin haka manzala sallallahu alaihi ya hana haka yace qur'ani ya zo ne dan ya gazgata tunansa bai bai rage kata tunansa ba imanun bi ihdal ayataini wal kufr bi ukhra sai hakan ya jama mutum zuwa ga imani da aya daya ya kafircewa wata sai ya zama kafiri gaba daya idza taqada anna bainahuma tadaban idan ya zama ya kudurta cewa tsakanin ayoyin guda biyu akwai karo da juna idid dibbani la yajtami'ani saboda ai abokan sabani guda biyu ba sa haduwa akan abu daya na'am kwarai kuwa debate da za a zo ana yi da ayon alkur'ani haramun ne ba daidai ba ne an zo an ce wane ne ya fi tsakanin lauya da malamin makaranta sai wannan ya ɗauko ayyuka goyi bayan ra'ayin shi wannan ma ya ɗauko ayyuka goyi bayan ra'ayin shi ba daidai ba ne gaskiya yawa to in za a yi sai a yi da falsafar rayuwa kawai domin tunda ana so a sakkala tunanin yara ne a koya musu musu kuma ana ganin musu na daga cikin tarbiyyar da ake so a koya musu sai a yi da falsafar rayuwa a duba kowa mai muhimmanci a cikin al'umma amma a daina kawo ayi da hadisai gaskiya kuskure ne gwara ayi da hadisai ne ba daidai bane masu rubuta mai yara debate ku ji wannan yawa tunda su yaran ba su san abin da za ku rubuta masa ba har da cewa kawai suke eh wa misl zalika ma rawahu muslimun aidan an abdullah ibn rabah al-ansari misalin wannan har ila yau shine riwaya imamu muslim daga abdullah dan rabah al-ansari anna abdullah ibn amr cewa abdullah dan amru ya ce kala ya ce hajartu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yauman nayi ainihin wato tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsakar rana shine hajartu da hajira kenan fasami'tu aswata rajulaini ikhtalafa fi ayatin fasami'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji muryar wasu mazaje guda biyu sun yi sabani game da wata aya fa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yurafu fi wajhihi al-ghadab manzo Allah ya fito kana ganin alamar fushi a jikin fuskarsa fa qala sai yace inna ma halaka man kana qablakum min al-umami bi ikhtilafihim fil kitabi al-umumun da suka gabace ku sun yi sun shiga cikin halaka ne sakamakon sabanin da suka yi dangane da littafin su wannan hadisi muslim ya fitar da shi a lamba ta 2666 ina fata mun gane wannan فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك هلاك من كان قبلنا kaga sai zama dalilin fushin da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam shine sakamakon yaga ana aikata irin abin da ya jawo al'umma suka halaka sabani yaga ana yi game da littafin Allah sabani yaga ana yi game da ainihin alqur'ani da yadda ya kamata a karanta shi ko a fasara shi manzo Allah nan take ya fushi kuma ya ba da bayani akan cewa wannan shine abin da ya halakar da al'ummar da suka shuɗe wa zalika yujibu mujanabata tariqihim fi hadha aynan wannan yana hukunta wajibi ne a gujewa hanyar su waɗancan al'ummomi game da wannan mas'ala wa fi ghairihi naw'an da kuma duk wata nau'in mas'ala da ta jawo sabani irin wannan ma'ana dangane da alqur'ani wajibi ne a guje ma sabani irin wanda kafirai suka yi ko al'ummomin da suka yi ba daidai bane kenan mutane su dinga sabani game da alkur'ani wajen fassara shi ya zama musu abin rikici irin da za ga yanzu malamai dinnan suna yi ko da ke galibin su ma ba malamai ne bai kamata kira wannan sabani ba galibin masu tafsiri a rediyo dinnan yanzu ba sunan su malamai ba bil ma'anan istilahi lil lafz mala kawai wasu yan takife ne da yan ta'adda ga addini waɗanda kawai suka samu wasu masu kuɗi wanda ba su san abin da ake da kuɗin su ba suka ɗore musu gindi suke ɗiba suna ba ma'aikatan gidan rediyo su kuma suna saka waɗannan shirman da ake sakawa ka ji zuciya ka ta nema ta buga har da mata saboda karambani har da mata wanda ba su iya tada baki ba ba su san komai ba a cikin addinin musulunci wasu ma masu wa'azi ne jama'a wannan daga cikin bala'o'i ne a cikin addini a cikin gari kuma irin zaria kaga inda akwai hukumar musulunci jama'a ta nasarar islam ko kungiyar izala ko duk wani wanda yake ganin shi custodian ne na musulunci ya kamata su ɗau mataki akan wannan ya kamata su je su ɗau mataki akan wannan ta wannan bala'i ne jama'a ba a buƙatar irin wannan shirman da ake sakawa gara a sa tafsiri ƙwaya biyu rak ya isa a sa mala bakar gumi a sa malam jafar kowa ya haƙura kowa ya je a lungus me yasa za a ce kowa sai an ji shi a rediyo sai ka ce muna ƙauye jama'a kamar muna ƙauye ba a iya jan baki ba ba a iya fasara ba kuma a ce sai an yi karatu wani irin bala'i ne wannan ana so a yi malanta ba sai mutum ya koma ya je ya koya ba abu mai sauki ai malanta duk wanda ya koyi ta zai iya yi kuma tun da an yi mutane sai koyi karatu don su yi malanta ba sabon abu ba ne mana wanda abin yake burge su suka je suka yi kuma suka iya yana daga cikin sabanin da ake haifarwa yanzu shine irin wannan fasara da ake zayar da ake akan alkur'ani ya saba wa manhajin annabi da sahabbai ba daidai bane ba daidai bane a ce sai an dinga nacewa akan wai sai an saka tafsirin kowa a cikin gidan rediyo da talabijin saboda na farko su dai shi mutumin da ke tafsirin ko malamin da ke tafsirin na farko dai amma dai shi ma jahili ne zulke ne dan muhammad mutanen anguwarsu ne ko ƙauyensu kawai suka ce mashi shi malami ne sai yadda kaga shehu juha ne wannan kawai tun yana cewa a'a a'a a ce ake ma malami ne sai a samu wani dan fake-faken allaran ma wanda ya dan iya ta da baki wani ma bai iya ba ya zo kawai ta mai da baki shi kuma ya ta dukan bakin kawai shi kenan to kuma a wasu a anguwar su kuma suna ganin ai tunda su ma suna da malami ya kamata shi ma a ji shi a rediyo tunda su ma suna da malami yanzu su ma ya zama siyasa sai su ɗauki kuɗi maƙudai sai a je a kai gidan rediyo sai a saka shi su kuma rediyon da yake rama kuɗi kawai suke nema ba abin da ya dame su kowane shirme kawai sawa suke to wannan duka tarayya ce akan saban Allah jama'a ya kamata mu san wannan duk wanda yake da hannu akan saka irin waɗannan karatukan wanda ba su da wani amfani dan ba karantar da addini bane ba fassara alqur'ani bace daidai ba kuma kusantar da mutane zuwa ga ma'anar alqur'anin bane kowa na da kamasho akai duk wanda ya shiga cikin wannan da kamasho ya kamata kowa ya san wannan ba zai tafi haka a banza ba ba wani magana magana dama ba ta taso ba dama akwai wata mata da ake sakawa tana nan wata shedaniya wannan bulala ya kamata a mata wallahi wannan mata in kana jinta sai ka ranka na tafasa aya ta yi nan ita kuma ta yi can haka har cikin mazan fa galibinsu galibinsu shirya ne kawai suke to ya kamata waɗanda suke custodian na musulunci kamar jama'ata da suke cewa za su kafa hukuma ta tantance malamai to ya kamata su fara tantance da waɗannan bai kamata a basu ci gaba da yi ba gaskiya bai kamata ba koda koda wato fitowa ne za a yi abu ga jarida a ce mu musulman zaria ko mu alu sunan zariya mun barranta daga irin tafsirin da ake sakawa a rediyon nan ya zama alal akal mun barranta da namu zimma mu alal akalli wannan ya kai amma ba wanda ma ya damu kuma zaka tar da mutane suna saurare ana cewa oh wannan ta more mijin ta more mijin malama shi kuma duk inda ya bi a ta zuga shi matan shi malama ce saboda jahilci ya kawo mutane ba su san ma'anan malami ba Allah ya shirya da mu na'am ko? la ta dari ai shirme kawai take kuma har wata tilawa ake sakawa ko tilawa da mai jan bakin take me yasa ba su dauko tilawa husari su saka ba ko kuma in sun saka ta zariya su saka ta mala abdullahi abba mana bata ishe su ba ko kuma a garin nan akwai mata da dama alarmomi da suka yi karatu su nemo ta musu na gaskiya da gaskiya mana Qur'ani ana ja ana numfashi ana canza ma'ana ana canza wasali kaji kan ba Qur'ani take karantawa wani abun ma sai ka rasa zaka ka tuno me daidai din saboda da ta bata abun Allah shi yarda mu wannan ya daga cikin irin wannan sabanin na'am eh wasu lamba kenan lamba na farko da ya ce ibn amrin wake ce ibnu umar na mu huwa khata fa sahihu ibnu amr a cikin wata nuska ne bai da ibnu umar shi kuma ya gyara ya mai da shi ibnu amr din ina jin na faɗi wannan ajiya saboda riwaya mun karanta irin ta na'am jazakumullahu khaira da haka jama'a yana daga cikin kuskure sabani da mutane suke game da alqur'ani sabani wajen fassara shi wannan ya fassara yadda yake so wancan ma ya fassara yadda yake so su dinga gwara qur'ani junan shi da junan shi wannan ba daidai bane wal ikhtilafu ala ma zakarahu Allahu fil Qur'ani kismani nan ne ko yace shi ko sabanin nan bisa yadda Allah ubangiji ya ambace shi a cikin alqur'ani kala biyu ne ahaduhuma na farkon su yuzammu ta'ifatayn jami'an wanda za a zargi dukkanin bangarorin sabanin duk wanda ke cikin sabanin sai an yayi yayi mugun aiki wani iri ne irin wanda Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka ba za su gushe ba suna saɓani sai wanda Allah Ubangiji ya mishi rahama malamai suka ce wannan istisna'i ne munqati ma'ana shi baya cikin wanda suke saɓanin wanda Allah ya mai rahama ya fita daga cikin saɓanin sai Allah ya cike da cewa walidhalika khalaqahum dan haka Allah ya halicce shi ya halicce su to malamai sun tattauna game da me fassara ko kuma wannan zalikan tana koma zuwa gabare ne shin walidhalika khalaqahum lil ikhtilafi ko ko lil rahmati wasu suka ce lil ikhtilafi saboda shine yazo kusa da ainihin shine shine shine amin shine yin mujanasa da khalaqahum shine namiji ikhtilaf khalaqahum shi ma namiji cewa inda rahama ne sai ya ce wal tilka dan waccan nan ya halice su amma wannan ba ra'ayi ne sa'idi ba saboda ta'anifin rahama ba ta'anisi ne ta hakiki ba ba ta'anisi ne hakiki ba ta'anisi ne majazi amma fasara mafi dacewa da malamai suka karanta zuwa gare su kamar al-Imam al-Qurtubi ya tabbatar da ita shine cewa duka biyun ne Allah ya halicci mutane dan su sabani kuma dan yi musu rahama domin lafazin zalika yana zuwa ya dauki watin mahallin zainika su biyun kamar yadda Allah misali ke cewa wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi baina zalika kaga su biyu ne da kamata a ce baina zainika haka innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalika da sai ce baina zainika ba tsohuwa bace ba yar budurwar saniya bace tsakankanin biyun ko to haka can ma da yace la ta tarbi salatika karka dinga bayyana addu'a ka ko ka boye ta gaba daya ka shiga tsakankanin biyun sai amfani da zalika to nan ma wali zalika khalaqahum ay wali zainika dan guda biyun dan su yi sabani kuma ya musu rahama da haka Allah ya halicci mutane to wannan sabanin kaga sai Allah ya ya nuna waɗanda Allah ya yaba sune waɗanda suke wajen sabanin domin cewa illa man rahima rabbuka malamai sun tabbatar da istisna'i ne munqati ma'anan munqati istisna'i ne ba daga cikin abin da aka mustasna min hudun ba istisna'i ne daga wajen mustasna min hudun mun gane wannan ko faj'ala ahlar rahma mustasnina min al-ikhtilaf ya sanya waɗanda suke cikin rahama sune waɗanda ya kebe su daga cikin istisn daga cikin sabanin wa kadhalika qawluhu ta'ala haka fadan Allah da yake cewa zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shikakin ba'id lalle wannan abinda aka ambata a bayan ayoyin cikin suratul baqara game da bayanan da suka wuce bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqq dan mutane su san cewa Allah ya saukar da alqur'ani ne da gaskiya wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shikakin ba'id kuma lalle waɗanda suka yi sabani game da littafin suna cikin ainihin wato tsiya suna cikin rigingimu shiqaq saba wa juna ba'idin wanda yake manisanci sun yi nisa da da su dace da junansu wa kadhalika qawluhu da kuma fadan Allah da yake cewa wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ahlul kitabi basi sabani ba sai bayan da gaskiya da ilimi ta zo musu ga ta kurukuru a gaban su duk waɗannan sabanin ana zargin kowane bangaren sabanin a ciki wa qawluhu da fadan Allah da yake cewa ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات يا ku musulmai kar ku zama kamar waɗanda suka rarraba suka yi sabani bayan da hujjoji suka zo musu a bayyane da kuma faɗin Allah da yake cewa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lalle waɗanda suka rarraba addinin su suka zama kungiya kungiya lasta minhum fi shay'in baka tare da su akan komai wa kadhalika wasafa al-ikhtilaf an-nasara bi qawli hakanan Allah ya siffanta sabanin nasara yace fa agharaina bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un sai Allah yace inda Allah yake cewa min alladhina qalu inna nasara ko akhadna mithaqahum fanasu haddan mimma dhukiru bihi fa aghraina bainahum al-adawata wal baghdha Allah yake sai muka ainihin saukan musu da al'adawa a tsakankanin su gaba wal baghdha da kuma ainihin kyamar juna ila yawmil qiyamati wannan ya tabbata akan su har ran tashi alkiyama wa sawfa yunabbihum Allahu bima kanu yasna'una lalle Allah zai ba su labari da sannu Allah zai ba su labarin abinda suka kasance suna aikatawa wa wasafa ikhtilaf al-yahudi bi qawli Allah kuma ya siffanta sabanin yahudu da cewarsa wa alqaina bainahum al-adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah muka jibinta muka sanya musu ainihin sabani gaba da saba da kiyayya har zuwa tashin alkiyama kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah kuma duk sa'ad da suka hura wata wuta ta wata wani bala'i na wani yaki sai Allah ya kashe wutar wa qala Allah ya ce fataqatta'u amrahum bainahum zubura sai suka rarraba al'amarin da ke tsakankanin su zubaran ta hanyar littattafai da suka rubuta na ƙarya na ainihin rashin gaskiya na bid'a da magudanci suka bi wannan yabi littafi kaza wannan yabi littafi kaza suka rarrabu da junansu kullu hibbin bima ladaihim farihu kowace kungiya sai ta zama tana alfahari tana murna tana cika baki game da abin da ta kasance ta dauka take bi kaga duka waɗannan sabanin sune bangare na farko na sabani waɗannan ayoyin suna bayani akan bangare na farko na sabani wanda ake zargin kungiyoyin bangarorin sabanin guda biyu da wanda ya ce e da wanda ya ce a dukansu abin zargi ne saboda kowa san rai yake kowa abin da yake ba gaskiya bane wa kazalika kuma irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallama wasafa lima wasafa anna al-ummata taftariqu ala salasin wa sab'ina firqa kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda abin da ya siffanta na cewa abin da ya bada wasfi cewa al'umma za su rabu gida ainihin wato saba'in da uku kullu hafin nari illa wahida ya ce dukkaninsu ‘yan wuta ne ‘yan banda guda ɗaya wahiyar jama'a su ne jama'ar da ke tare da ainihin manzo Allah tsari salama a kan tafarkinsa wa fi riwayatul ukhra a wata riwaya daban kuma man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi manzo Allah ya ce waɗanda suke kan abinda ni da sahabbaina a yau muke akai ta kasa sai mala yake cewa a lamba ta hudu yace sabaqatil isharatu ila hadisi wannan hadisi da yace dukka yan wuta ne in banda guda daya an yi ishara akan shi a baya wali mazidil fa'ida dan karin bayani raji ma zakarahu sheikh muhammad nasiruddin al-albani fi silsilatil ahadith sahiha ka koma ka karanta abinda malam muhammad nas muhammad nasiruddin albani Allah ya gafarta mishi ya faɗa a cikin silsilar sahiha mujalladi na ɗaya a lamba hadisi na ɗari biyu da hudu hawlal hadith dangane da wannan hadisi khasatan qauluhu sallallahu alaihi wasallama musamman dangane da fadin manzon Allah da yace kullu hafin nari ila akhir hadith cewa dukkanin su ƴan wuta ne zuwa ƙarshen hadisin wa riwayatul ukhra allati ashara ilaiha al muallifu kama akhraja al hakimu al hadha al hadith fi mustadrak ita kuma riwayat ɗaya da malam ya ishara tana nan kamar yadda hakim ya fitar a cikin musadrak mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da takwas zuwa da tara min turkin ya abudu ba'abaha ba'da ta wasu hanyoyi waɗanda suke ƙara wa junansu ƙarfi wa ƙala al-hakimu hakim ya ce hadhihi asanidu tuqamu bi hal hujja fi tasihil hadith waɗannan ainihin isnadoji za a iya tsaye da hujja da su wajen inganta hadisi a cikin mujallar na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da takwas na musa na imamul hakim musadak na hakim wato jama'a abin da ya faru shine wannan hadisin ya samu wasu matsaloli kamar guda biyu a gun wasu malamai na farko akwai al-imam ibrahimul wazir mai wannan littafin al-awasim min al-qawasim ibrahimul wazir babban malami mutumin kasar yaman ai an san wannan littafi mujalladi tara ne wanda ya yi shi don kare mutuncin sahabbai da kuma warware matsalolin rigingimun da aka ce sahabbai sun yi littafi ne muhimmi kwarai game da mai da martani ga 'yan shi'a da duk wani wanda yake suka sahabbai malam ibrahim al-wazir mutumin kasar yaman ne babban malami ne Allah ya gafarta mishi to wannan malamin na da gaske malaman da suka samu matsala da wannan hadisin jama'a shine ya ya yayi kokarin raunata hadisin da ganin cewa idan aka yadda da ma'anar hadisin to kenan hadisin zai yi karo da hadisan da suke cewa al'umman manzon Allah sun fi kowa yawa a aljanna domin yanzu na an ce gida 73 72 duka yan wuta to ɗaya ce ya aljanna kenan kaga a zahiri kamar zai zama ƙilla ne ɗaya minority ne wancan su ne kasara da aka sai ce shi yana ganin wannan lafazin na cewa kullu hafin nar yana da matsala ya maganganu a kai har ya kawo magana ibnu hazmin ibnu hazmin da shi ma ya ƙoƙarar wata hadisan sai kuma aka samu akwai kuma wasu malamai da suke rayuwa a wannan zamanin galibinsu ba malamai ne na hadisi ba malamai ne kawai 'yan duniya waɗansu su ma ɗaliban turawa ne sai ƙoƙarin su kawo shakka game da hadisan to shine Muhammad Nasiruddin Albani zo takhrijin hadisan a cikin wannan littafi na silsilar sahiha mujalladi na ɗaya a cikin ainihin ga wurin nan shafi na 404 a lamba hadisi na 204 400 yes to dai magana akan takhrijin hadisin sai yayi tasaddi ga wannan mas'ala ya tattauna ta ɗaya bayan ɗaya ya kuma warware meye ma ma'anar wannan gabar me ake nufi da ita ya ɗauko maganganu daga malam muqbil wanda shi ma ɗan ƙasar yaman ne babban malamin sunna ne Allah ya gafarta mishi a inda ya tantake maganar dalla dalla ina ganin abin da ya kamata mu yi za mu yi photocopying iya nan wurin idan mun zo karatu na gaba sai mu mas'ala dan tana da matukar muhimmanci wajen warware wannan kadiyar kuma saboda mun saba a nan ƙasa ana nan wani zai ɗauko wannan matsala ka ji kawai ya fasata sai rikita mutane hadisi ne kusan a ce mutawatiri yana da yana da hanyoyi mustafida amma wata na wani zai je karanta maganganun nan na malamai ne na sunna sai ba kawai sai sai ya watsu cikin al'umma sai rikita mutane game da hadisin da ya inganta to wanda yake da silsilar sahiha idan Allah ya kai mako mai zuwa to ya taho da mujalladi na daya wannan mujalladi na daya kashi na farko a cikin wannan shafi sai mu zo sai mu karanta wanda bai da shi kuma za a yi photocopy kowa sai ya samu sai mu don ya kai kamar shafi biyar zuwa shida mu ga abubuwan da malam albani ya faɗa da waɗanda kuma ya ɗauko daga malam sheikh muqbil Allah ya gafarta mishi zaka ji ta hakiki da kuma ilimi wanda yake ainihin wato na malaman gaskiya ina fata mun gane wannan domin warware wannan matsalar da ya ce lalle a koma a samu ƙarin bayani a wurin da ya ishara ɗin nan a ƙasa dangane da musamman lafazin kullu hafin nari mai ake nufi da kullu hafin nari sannan shin da gaske ne su ne mafiya yawa su yan wuta ba da gaske bane ba su ne mafiya yawa ba ina fata an fahimci wannan Allah ya sa mu dace to in Allah ya kai mu insha Allah za mu zo mu karanta wannan qadiyar mu ji abin da ke faruwa game da ita to sai ya ce fa bayyana anna ammata wa kadhalik wa fa bayyana anna ammatal mukhtalifina halikuna min al-janibayn sai bayyana cewa daukacin masu yin saɓani to suna zama halakakku ne ta ɓangarorin saɓanin guda biyu domin daman saɓani dole ya da tsaraf aƙalla guda biyu to kowanne wanda yake a wannan ɓangaren da wanda yake a wancan ɓangaren to a irin wannan saɓanin wanda shi ne ake ce ma ikhtilafu tabat kenan ko to kowanne a cikinsu zai zama ya rike abin da ya zama mishi abin halaka abin zargi illa firqatan wahida in banda bangare guda ɗaya gyal wa hum ahlus sunnati wal jama'a sune ahlus sunna da tawagar jama'ar sunna Allah ka sa mu a cikin su Allah ka tabbatar da mu a cikin su wa dhal ikhtilaful mazmum min at-tarafaini yakunu sababuhu taratan yace irin wannan sabanin da zai faru tsakanin bangarori guda biyu wani lokaci abin da ke sa ya faru dalilin sa sababin sa wani lokaci fasadun niyya mugun nufi da mutum yake da shi dama can mutumin ba mai san alheri ba ne da haka da zaran ya ji wani ya faɗi abu kawai zai fito ya ce ba daidai ba ne galibi abin da ke kawo saɓani kenan mugun nufi suwana an ce ai suwana ne suka sallar juma'a waje kaza kawai sai ce ba ta yi ba kaga mugun nufi ne wannan ma'ana bai tsaya ya kalli shin ka'idojin da ake bi da sallar juma'a sun cika ko ba su cika ba sun yi hudu ba ko ba su yi ba raka'a nawa suka yi bai kalli abin a fikihance ko a ilmance ba kawai saboda dama yana da mugun nufi ni manufarsa game da waɗannan mutanen lalatacciya ce kawai sai ya ce ba daidai bane abin da suka yi lima fin nufusi min al-baghi wal hasad saboda abin da ke cikin zukata na ta'addanci baghi ta'addanci wal hasad da kuma hasada duk sanda ya ji wani ya faɗi magana ba dan kungiyarsa bane to kawai ba daidai bace kuma koda daidai din ce wannan hasada da wannan gaba da keta da ke cikin zuciyarsa za su hana shi faɗan gaskiya zai ga in ya tabbatar da gaskiya da suke akai to wai shi ya ji kunya Allah ka tsare mu daga zama a cikin irin wannan hali babu shakka mutum ya samu kashi a cikin wannan hali abin takaici ne kuma abin ajajanta ne musamman a ce malami wanda yake karanta da addinin musulunci wanda yake cewa shi ahlus sunna ne ko salafiya ne ko ansarus sunna ko me yake cewa kanshi ma ya samu kanshi a matsayi na wanda baya goyen bayan gaskiya sai in ta dan kungiye shi ne babu shakka wannan abin takaici ne abin Allah wadare ne kuma abin neman tsari ne Allah ka tsare mu wa iradatul uluwi fil ard da kuma nufatin mutum yana so sai ya zama ya daukaka a bayan kasa sai ya zama muryar shi kadai ake ji baya son a ji muryar kowa sai tashi wa nahu zalika ko ire-iren wannan fa yajibu lidhalika dhamma dhamma qawli ghairi fa yuhibbu lidhalika dhamma qawli ghairi sai ya zama a dalilin haka yana son ya dinga zargin maganar da ba tashi bace maganar wani shi au fi'ili ko duk aikin da ba nashi bane au ghalabatihi ko kuma ya dinga son ya galabaici wancan ya zama ya daukaka akan wancan ya ci nasara akan shi da ya tamayyaza alaihi dan ya zama ya shi yanda ya samu ya fito fili fiye da wancan au yuhibba qawla man yuwafiquhu ya zama kuma yana kaunan magana duk wanda ya dace da shi fi nasabin a wurin dangantaka au mazhabin ko tafarki au baladin ko garin su daya au sadaqatin ko wanda ya dace da shi a wajen abokantaka wani hau zalika ko makamancin wannan ya zama yana dacewa da duk wanda ya dace da shi akan ainihin abin da yake irin nashi duk wanda suka dace da shi a wajen tafarkin da yake tafiya akai ko suka dace da shi a wajen mazhabin da yake akai ko a wajen garin su ko suna da abokantaka sai su dinga sai ya dinga ainihin goyen bayan shi akan komai wani hau zalika ko makamancin wannan lima fi qiyami qawlihi min husuli sharafi lahu war ri'asa saboda abin da yake gani cewa idan maganar da abokin tafiyarsa ya faɗa ta tabbata shi kuma zai samu daraja zai samu shugabanci kuma aksara hadha fi bani adama yace irin wannan yana da yawa a cikin mutane mutane suna da yawa irin waɗanda suke aikata irin wannan abin Allah kadai san yayawan su sai mala yace wa hadha zulmun wannan kuma zalunci ne zalunci ne zama baka goyen bayan gaskiya sai goyen bayan ra'ayi sai goyen bayan maganar mutanen garinku ko abokanka ko irin wanda kuke da mazhabi tare ko wanda kake dangantaka ɗaya da su wannan ba daidai bane abin da yake daidai shine ka goyi bayan gaskiya saboda ita gaskiya ce ba tare da ka damu da waye ya faɗe ta ko waye bai faɗe ta ba ku goyi bayan abin da yake gaskiya ne ko da duk mutanen garin ku sun kyamace shi wannan shine abin da yasa malamai irin su Ibn Taymiyyah suka yi zarce ma sauran malamai shine an same su da cewa gaskiya kadai suke goyen baya irin malami irin ibn taimiyya abinda aka san shi da shi kenan haka a kowane zamani kakan samu malamai sukan tsaya akan irin wannan gaskiya kuma su fuskanci ainihin wato dukkanin al'umma tun daga jahilan al'umma har malaman su wajen gaya musu gaskiya hakan yakan dawo musu da abubuwa iri-iri na saman na farashin da sukan biya wani lokaci har da rayuwarsu kamar da ya faru ga malamai anan kurkusa irin malamanmu su malam Muhammad Awal Adam Albani Allah ya ji kanshi da gafara fitowa ka tinkari al'ummar da take ta riga ta zama 'yar al'ada duka abin take al'ada ne da sarrai da ainihin goyon bayan juna ka ce sai an yi gaskiya ba karama aiki ba ne sai wanda Allah ya bashi da kakkiyar zuciya kuma babu shakka sai mutum ya biya farashi ba kankani ba Allah ya samu dace Allah kuma ya ƙara tabbatar da mu akan gaskiya sai ya ce wa yakunu sababuhu taratan dalili na farko kenan ana iya samun kuma wani dalili har ila baya ga wannan shine jahalul mukhtalifina bi haqiqatil amri alladhi yatanaza'una fihi a samu su masu ma sabanin jahilai ne akan asalin ma abin da suke sabani akan shi su ma kansu ba su san shi wannan mu a kasan mu yana da yawa mutane suna yin sabani akan abin da su ma ba su ma san shi ba su ma san yaya yake a tafarkin gaskiya ba amma kuma sai su ta sabani ba su karanta shi suka san shi a ilmance ba sai su dinga sabani akai wannan yakan faru ya zama dalilin sabani wanda yake mazmum shine abin da zaka ji malai yakan ce Allah ya ji kanshin yabo ishara iba ga irin wannan yace a daina cewa malamai sun yi sabani saboda ta yi waɗanda suke magana dukkan su ba malamai bane dan ba su san abin a ilmance ba ko kuma ɗaya ne malami ɗaya kuma dan takifi ne kaga yanzu malami ne suke sabani shi da wani dan takifi ko kuma malami ne ke faɗan magana wani dan takifi yake musawa ana samun irin wannan sosai game da ainihin wato a sabani yazo misali malamin da misali bai taba karanta mas'ala game da abu ba amma idan yaji an faɗa kuma sai ce ba haka bane ya dauki irin wancan abin da Malik ibn Tumayya faɗa baya shine a jahilcin shi da matsalar ya dauka ita ce hujja cewa ba a bai taba ji labari ba sai ya ce ai ba a taba faɗa ba me ko ya ce ni ban taba karantawa ba me ko ya ce ni ban taba karantawa ba suka ji ya ce ai ba a taba faɗi ba yanzu jahilcin shi ya zama shine hujjar da yake tsayuwa akan ta dan kore abin da bai sani ba wannan yakan faru sosai a cikin al'umma kuma shi ma zalunci ne ba daidai bane au jahali ahadihima bima ma al-akhar min al-haq ko ya zama ɗayan su ne ya zama ya jahilci au awul jahali bidalili alladhi yurshidu bihi ahaduhum al-akhar ko kuma ya zama ya jahilci dalilin da zai sa dalilin da zai shirye da ɗayan su zuwa ga ɗayan wato abin da zai gaya ma wane cewa abin da wane ke faɗi gaskiya ne na wane ba gaskiya ba ya zama shi ma wanda yake da gaskiyar bai san dalilin ba au jahali ahadihima bima ma al-akhir min al-haq ko ya zama ɗayan su ne bai san abin da ke wurin ɗayan na gaskiya ba fil hukumi aw fil dalili wajen hukuncin abin ko dalilin da zai sa a karɓi wannan abin wa in kana aliman bima ma a nafsi min al-haqi hakan hukuman wa dalilan ko da ko ya san abin da shi yake da shi na hukunci da dalili shi ya san nashi amma bai san na wani ba shine mutumin da ya ce sallar juma'a sai sai rana ta yi zawali ya kawo saboda an ce kaza a cikin fiqh gaskiya ne an fada kuma nashi daidai ne amma bai san na wurin wanda kuma ya ce ana iya yi ko ba ta zawali ba kuma wanda ya ce ana iya ko ta zawali ba cewa yayi in an bari sai ta yi zawali ba daidai bane shi ba cewa ba daidai bane cewa a abin yana da fadi sa annabi suna yi lokaci kaza da sahabbai kuma suna yi lokaci kaza da sahabbai kuma suna yi lokaci kaza ba ba ya ce ne ya kora wancan ba to kaga wanda yake kafewa akan cewa dole sai in karfe daya ta yi ko biyu yana faɗa haka ne saboda iya abin da ya sani kenan yana da ya jahilci sauran abin da bai sani ba to da sai bari a sanar shi ko kuma an gaya mishi yadda in an nuna mishi sai yadda amma saboda ya riga ya yana da wancan matsalar ta farko shine yana da mummunan niyya bayan jahilci to ko an faɗa wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha duk ayat da ya gani ba zai imani da ita ba ya riga ya kafa wa kanshi ka'ida cewa ba zai yarda da abin da su wanda suka faɗa ba mahma kana sahiha kuma ingance shi Allah ya tsare mu daga irin wannan yanayi shine sai mala yake cewa wal jahl wal zulm kaga dai shi zalunci da jahilci biyun nan huma asalu kulli sharri sune tushen duk wani sharri a duniyar nan jahilci da kuma zalunci jahilci rashin ilimi zalunci kuma aje abu ba inda ya kamata ba ko sanya abu ba inda yake mazaunin shi ba qala kama qala subhanahu kama yadda Allah yake cewa wa hamala hal insan innahu kana zaluman jahula da Allah yace zai baiwa sama da ƙasa amana ko inna aranna al amanata ala samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha ha wal jibala ko fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha suka ce ba za su iya ba suka ji tsoron cewa ba za su iya ba sai da adam yace ni zan iya ya Allah a bani zan iya shine Allah mai kirari yace innahu kana zaluman jahula dama shi dan adam mai cuta ne mugu ne kuma jahili ne to da mugunta da jahilci sune tushen duk wata barna a duniya ka duba ga duk wata barna take faruwa tana komawa ne zuwa ga kan waɗannan abubuwan guda biyu a cikin addini ne ko a rayuwa ne ko a tattali ko a siyasa ko a zamantakewa ko a duk wani abu da ke faruwa cikin al'ummar musulmai na abin da ya zama barna to yana koma ne zuwa ga jahilci shine yin abun ba bisa ilimi ba ko kuma an san ilimin a yi aiki da ilimin kaga an ɗaura abun ba inda yake ba kenan dama shi jahilci shine sanya abu ba a muhallinsa ba Allah ya tsare mu daga waɗannan abubuwa guda biyu amma anwa'uhu nau'o'in shi irin wannan sabani kuma fa huwa fil asli kismani shi sabani a bisa asalin shi yana rabuwa zuwa gida biyu ikhtilafu tanawwu wa ikhtilafu tadat hadi ibn tamiya kuma ya shiga usul fiqh yanzu kuma yace shi sabani yana da nau'i iri guda biyu akwai ikhtilafu tanawwu'in sabani na nau'antawa shine zai zo mana bayani a samu abu wanda yake dukkanin su sun inganta a shari'a lokaci kaza ayi wannan wani lokaci kaza ayi wancan kiran sallah akwai nau'i kala kala du'a istiftahi akwai nau'i kala kala sannan tilawa ana yin shi da riwaya kala kala ire-iren wannan wasu addu'o'i da ake a wasu wurare zaka same su kala kala kamar azkar na bayan asuba kamar azkar na bayan salloli da makamantansu to abin da ake so shine yau kai wannan gobe kai wancan ya zama kana nau'antawa kowanne kana samun falalar shi wannan ikhtilafu tanawu'in kenan wanda yake ba sabani ne wanda yake abin fitina ko abin rikici ba sai kuma wa ikhtilafu tabat sai kuma sabani na duka na karo da juna wanda babu yadda za a yi su zama iri daya abu dole ba za su in an ce wannan to dole wancan ya kauce in an ce wancan dole wannan ya kauce ma'ana da e ne da a'a ko da haram ne da halas ko da gaskiya ne da ƙarya ko da daidai ne da kuskure waɗannan su ne ikhtilafu tabat wanda suke karo da juna kowa bai yarda da na ɗayan ba abinda wani ya faɗa wani bai yarda da shi ba wani ya ce kaza sunna ne wani kuma ya ce kaza bid'a ne yanzu wannan dole sai dai a tantance waye ke da gaskiya a cikin su ikhtilafu ne tabat sharbi sunna ne ko bid'a to sai an tantance wasu sun ce sunna ne addini ne saboda mene saboda wai ya wayi gari ya zama wai al'adan musulmai waye ce duk abin da ma al'adan musulmai shike ne ya zama addini yanzu musulmai ba su satan ansa a jaraba wasu suna yi shike ne ya zama addini akwai dakikanci mutum ya faɗi irin wannan magana kuma malami ne zaka ja faɗi wannan magana ai an wayi gari duk musulmai suna yi musulmai ma ba sa yi yan dariƙa ne ba su yawo da tarbi amma musulmai ba su yawo da tarbi musulmai na kwarai ba su yawo da tarbi sai da yan dariƙa su kuma akwai ta baba game da musuluncinsu na ba za mu fahimci wannan jama'a da aka sai an tantance to menene daidai menene ba daidai ba wani ya ce sallar ashan ana yin raka ashirin ne da uku wani kuma ya ce kar a wuce goma sha ɗaya ba a wucewa ka a ce duka daidai ne domin wannan tabad ne dole sai an tantance wanne ne gaskiya shine ta hakiki din kuma ba wai ana tantance shi ne kawai da ra'ayi ko da abin da muka saba gani ana yi a garinmu ko kuma da wanda ake yi a maka ba maka bata daga cikin usul tashri' jama'a shi za dole mutane su iya usul fiqh galibi alhazai da yan birni da masu kuɗi saboda suna zuwa maka akai-akai sun saba gani abin da ake a maka da sun zo da an yi magana sai su ce a maka ma haka yake ai a maka ma ba a hada kafa da kafa to waye ce maka maka yake bi annabi yake bi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya ce a hada zaka je ka ga mutum a maka gashi nan sai ka ganshi da taba kuma gashi kana ganin shi da gemu mu kuma anan duk wanda aka gani da gemu alamar siffar kamala ce da mutunci to su kuma can ba kowa da ya ba gemu nake da wannan kamalar da mutunci irin na masu gemu anan ba da haka dan wani ya ga wani jan fata yana shan taba halama ko ta da baki bai iya ba ko ta da baki ma halama iya ba kun su da yawa sai bai ce to ai taba a maka ma ana shan ta to shikenan sai mene daga nan kuma fa da zaka ce ne a qur'ani ma an samu inda aka ce a sha shine zama hujja domin maka babu inda ta zama daga cikin usul tashri aikin mutanen maka aikin mutanen madina ne ma samu wannan falala a malikiya ita ma kuma akwai maganganu akai haka cewa da mutane suke yi ayi tarawi di yadda aga dama ba daidai bane domin addini ne addini kuma baka yin shi yadda kake so sai yadda aka ce kai dan tunda inda ba ai wahayi akai ba baka san yadda zaka yi ba shi ma manzan bai yi ba sai da aka mishi wahayi kul inna ma unzirukum bil wahyi ba da ra'ayin shi yake wazi ba irin wannan shine ikhtilafu tabat to idan wannan sabanin ya samu sai an bi ladubba na ilimi da ka'idoji wajen warware shi a tantance menene gaskiya sannan sai a tsaye da gaskiya a ce to kaza shine gaskiya saboda dalilai kaza kaza kaza da aka an karkata zuwa gare shi wannan kuma ba shine daidai ba saboda ba shi da dalilai masu ƙarfi ko kuma dalilan shi ba su kai ƙarfin wannan ba duk malam zai mana bayanai akan su ɗaya bayan ɗaya insha Allah minhu daga cikin ikhtilafu wa ikhtilafu tanawwu ala wujuhi minhu daga cikin shi akwai ma yakunu kullu wahidin min alqawlaini aw alfi'laini haqqan mashru'an a samu kowane ɗaya daga cikin maganganun guda biyu ko ayyukan guda biyu gaskiya ne kuma shari'a ne kama fil qira'atin lati ikhtalafa fiha sahaba kamar yadda yake dangane da waɗannan kira'o'i da sabai suka yi sabani akan su hatta zajarahum an al-ikhtilafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har manzo Allah ya musu ainihin tsoratarwa ya musu tankiya game da sabanin wa qala yace kilakuma muhsin dukkaninku ku biyun kowa yana kan gaskiya ne wa mithluhu irin sane kuma ikhtilaful anwa fi sifatil adhan sabanin da ke cikin yanayin kiran sallah wal iqama da cikin iqama wal istifta da addu'an bude sallah wat tashahhudat da tahiyya wa salatul khawfi da yadda ake da nau'i daban-daban na sallar tsoro wa takbiratul idi da bayani dangane da kabbarorin idi wa takbiratul janaza da kuma ainihin yadda ake yanayin kabbarar jana'iza ana iya yin kaza ana iya yin kaza ila ghairi zalika mimma qad shuri'a jami'uhu da irin wannan wanda gaba ɗayan shi ya zo a cikin shari'a wa in kana qad yuqalu ko da yake za a iya cewa inna ba'da inna ba'da anwa'ihi afdal wani hala yafi wani falala misali wanda annabi ya muwazaba akai yafi falala akan wanda bai muwazaba akan shi ba wanda yake ainihin wato ya zo ta hanyoyi daban-daban ya fi falala ko kuma wadda aka ambaci falala addu'a ta fi ta wata addu'an falala yanzu misali kamar shi tarbi din an ambatin farko ambaci falalar yi da yan yatsu cewa za su yi maka shaida ranar alkiyama ko cewa kana tasbih sannan kuma haka annabi yayi haka sahabbai suka yi sai aka zo aka ɗauko tarbi daga coci sai aka kawo shi cikin musulmai bakar abdullahi abu zaid babban malami ya ce sunan tarbi ma an shekara 400 a duniyar musulunci ba a san shi ba ba bayi da kalma a cikin larabci da take nuna ga sunan tarbi amma da aka zo aka ɗauko shi aka inganta shi aka yayata shi malamai suna riƙewa suna ratayawa a wuya shikenan kowa sai ya kama har shine aka waye gari hawa suke cewa yanzu wai ai ya waye gari ya zama al'adar musulmai da aka ba komai a ci gaba da yi to da zaran ka je kana jan carbi ka ka fawwace wa kanka waccan falala tunda baka yi da ƴan yatsinka ba baka yi da ƴan yatsinka ba za su maka tasbihi shi kuma carbin bayan da aka ce zai je lahira ya tasbihi babu inda aka ce sannan wasu kuma su illanta da cewa suna yin tasbihi ne da yawa ba za su iya kirgawa da hannu ba to me yasa ka yi da yawa ya wuce kima irin wanda ya zo a sunna dai ba zai wuce kimar haka kasa kirgawa ba ba zai wuce wannan kimar ba ko kuɗi da ake kirga su da inji ai ba idan hannu ya kasa kirga su bane dan ana sauri ne dan ana amfani ne da abin nan wato mechanical technology na ragewa mutane wahala ko ɗauke aikin mutane a ba inji ba wai dan yanzu an zauna ba za a yi kirga kuɗi miliyan goma bane za a yi kirgawa sai dai a daɗe ana kirgawa in dai mutum ya iya kasuwanci ko ya kamata ya kirga kuɗi kuka taba jin wanda yake shi yanzu bai iya kirin kuɗi ba don haka ya daina kasuwanci da kuɗi dai kuma yana yi da wani abu kawai daban shine mutum ya ce ba zai iya kirgawa da yatsu ba don haka ya daina yi da yatsu bari ya dinga yi da carbi babu wanda ya ce haka game da kasuwanci mutane ne kawai shaidan yake zayyana musu abu sai su ta yi gashi nan ya saba wa sunna suna gani to abin takaici yanzu shine sai ka samu malamin ahlus sunna na bada wannan fatawa ko kuma shi yana rike da carbi ɗaliban suna rike da carbi har abin ya zama kamar riya riya irin ta bari ya ba 'yan salafiya haushi wanda su ne suka nace cewa ka rike shirme hala wasu sun taba ganin wannan jama'a ko ka taba ji ga malami ne na sunna wai saboda mu 'yan salafiya muna cewa ka ai aiki da carbi ka ai amfani da shi a nace akan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dinga rikewa har yana turo shi gaba haka wai dan ya bada haushi to koda addini ne yanzu baka da lada ya zama riya dan yanzu kana yi ne ba dan Allah ba dan wani ya ji haushi Allah shi kyauta. Na'am. Eh? Shi ma tarbi ne, wannan da ake ake daurawa a hannu ko mai lamba. Kawai kana tafa kana dannawa, shi ma tarbi ne. Kawai na China ne ne kawai za a ce. Mai aiki da batar, amma tarbi ne shi ma, bai da wani bambanci. Da wannan ma sun amfani da shi ma masu yi da yawan sun fi amfani da shi. Da akwai wani wani mai jikin silba haka wani katoto mai kama da abin kararrawa yauwa shi ne za a yi ta dannawa a yi ta dannawa to yanzu kuma sai china tun da su ba ruwansu duk abin da suka za su samu kuɗi za su yawa wancan analog ne kwarai kuwa wannan sai aka zo aka zo da mai lamba mai bata shi kenan kuma za ka makala ne a hannunka kawai kamar zobe kana yawo da shi kana ta yi kana ta yi shi ma carbi ne carbi ne digital yana nan hukuncin tsaye da wancan to shikenan sun makana maza daga nan kuma sai mene wato mutane suna neman hanyoyi ne na zari'a na bata inda ka san suna gaba da shedan kamar suna gaba da shedan yanzu an ce wata shedan yarinya a Niger ta ta ce wai ta yi annabi ce ni na ji mure da aka fira da ita wai tana da mafarki tana gana annabi yana ce mata shine shine babanta ta gaya wa mutane amma ka ta gaya wa manyan malamai za su mata hasada ina ana tafiya daga duk kasashen nan na arewa ana zuwa tana mutane addu'a kuma addu'a ma addu'a ce ne tabbatacciya a sunna amma bata ma kanta ta daidai ba yariya ce shekara goma sha biyu tana ta ɓata lafuzan tana ta ɓatawa an ta zo wai sai a ɗebi ruwa aka fira da mutane fa a ɗebi ruwa ta yi addu'a a ciki a ba mutane su sha kuma suna ta murna cewa wai ga ya annabi wata bakani ma na fi ta haske wallahi bata iya kaso ba bata iya koyo ba to shine sai aka da wani malami yana cewa to wannan abin take gaskiya yana da hadari ta yana da hadari abin take domin na farko dai mafarki yana da ka'ida in mutum ya ce ga manzo Allah yana da ka'ida wa ya gani tukunna sannan kuma me annabin ya gaya mushi da dai kasan ka'ida addini ina ga sun samu malamin sunna ne wanda yake mai seti ya maganganu kuma sannan ta ce ita yar annabi wace irin ya ta nufin ya kamar Fatima dan ta ta maimaitawa ita yar annabi ce ko ko ita jika ce su lalata annabi sallallahu alaihi wasallam yace in wannan ne abu ne mai yiwuwa amma a tantance na sabar tukunna yace idan tana nufin ita su lalace ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan shine gaskiya yace abu ne mai yiwuwa kai sauran karetawa amma a tantance silsilarta idan ko ta nufin ita man yar manzon Allah ce kan Fatima ce to wannan kuma akwai hadari to wannan ba karamin muguwar magana bace ta na ta celebrate dinta a wani kauye a Nijar ta zama celebrity ana zuwa ana kawo ta sadaka ana zo ana kawo mata abin nan to haka nan nan kusa ma haka zo nan wajen dan dime gini ne fa haka ya dan yi wani dan kama da hoto haka ne kamar ya dan ya dan gari haka ruwa da rana sun buge shi kawai sai suka ce yakin yas ne ya bayyana wajen shikenan haka ta zuwa ana ana shafa wajen ana gogawa a fuska Allah shi kyauta saboda wato an bar mutane ne sun riga sun suna son falala ta ƙarya falala dina take ta ƙarya to mutane sun fi neman ta kamar kamar ba sa son ta gaskiya da mutum zai zo ka ce mishi yi zikiri kaza da annabi sai ga ya raina wannan zikirin so yake sai an bashi mai wahala ko an bashi wani wanda yake khariqul lil ada ko wani wanda sai an ce za a nemo wani abu a Sudan ya fi son wannan ya fi ganin kamar zai Allah shi kyauta dole ne sai mun ci gaba da mun ci gaba da karantar da aqidar musulunci muna yada ta domin a tsarewa musulmai imaninsu in ba ka ba akwai barayin imani da yawa jama'a duk waɗannan barayin imani ne wakilai ne na shaidan Allah shi kyauta sai ce thumma najidu li kathirin min al-ummati fi dhalika min al-ikhtilafi ma awjaba iqtitala tawa'if minhum ala shafa'i al-iqama wa itariha wa nahwi dhalika yace sannan har muka samu an samu da dama daga cikin al'umma sakamakon irin wannan sabani har aka yaƙe yaƙe tsakanin wasu ƙungiyoyi waɗanda ainihin wato alal misali yace wata ala shafa'il iqama wa itariha sai ayi yaki akan yin iqama bibbi ko yi daya sai ayi yaki a masallaci a raba masallaci a raba gari wani hau zalika da makamanta wannan Allah zika mala albani wata rana da dadewa a muciya ta ba mu wani labari wai wasu malamai ne suka yi sabani su biyu aka kawo mishi magana akan kaza ta mutu kwai ya fado daga cikinta shin za a ci kwannan ko ba za a ci ba malami na daya yace ya halasta a ci ya halasta cewa ci da aka ji a ga malami na biyu sai ce wannan kwan bai halasta a ci ba wani bangare ne na mushi kuma wancan da ya ce halasta a ci ya zama kafi saboda ya halasta haram da aka zo a ga wannan shi kuma sai ce to shi kuma wannan yanzu ya kafirta musulmi shi ma kafiri ne shi ne aka ɗauko magana aka kawo malam malai ta ai dukansu ba malamai ba ne me ya kai su wannan karambanin tukuna tun farko su mujtahidai ne ka duba ga magana fa mai sauki magana mai sauki akan ta hatta kai ga kafirta juna to wataƙila da next thing sai kowa ya ce to mabiyan shi su fito ko ƴan mazabin shi su fito za a je a yaƙi wasu kafirai ne su kuma wani ce to ga wasu kafirai nan sun fito jama'a mu je mu kare kanmu shikenan sai zama yaƙi irin haka ya shafa ruwa in ka karanta littafin malam albani nasiruddin ya bada labarin cewa an samu wani lokaci da a ƙasar dimashku a masallaci ɗaya ana da limamai guda hudu kowane limami na mazhabi ne daban akwai mabiyan wannan mazhabin za su ci sallah lokaci kaza bayan wannan sai sallah lokaci kaza bayan wannan sai sallah lokaci kaza ya kasance shi dai yana sallah da na farko ne kawai shi kuma baban shi shine limamin Hanafiya shi kuma yana yin sallah wani lokaci shine na kusa da ƙarshe shine na uku da zai tafiya sai ya bar mu mala albani yace to kai na ban maka rukun na limanci mala albani yace ni ba zan yi ba gaskiya ni saboda ni da na farko kawai nake yi na farko wanda duk suka fara sallah da su zan yi saboda lokaci ya riga ya shiga wannan shine sanadiyar da baban yace to ko dai ka rike limancin nan a ci gaba da raba kan musulmai kenan ko ko kuma ka bar gidan nan sai cin baban to ka bani lokaci na yi tunani abin ya ce ka je ka tunani kwana ɗaya biyu ya dawo cin baban na zaɓi na bar gidan nan domin ya yi isarin haɗin kan al'ummar musulmai ya fi a kan nashi karamar a ce yana ci gaba da rayuwa a gidansu shi kenan babai ce to shi kenan ma'a salam sanadiyar barin shi gidansu kenan don ya ƙi ya yi limanci a masallaci a ci gaba da raba kan musulmai a ce masallaci guda kowa da limaminsu kowa da limaminsu Allah shi kyauta shi ne sai yake cewa wa hadha ainul muharram wannan shine tsantsar abin da aka hana din sabani akan abin da bai kai ya kawo ba wa man lam yablugh hadha al mablagh fa tajidu kaseeran minhum fi qalbihi min al hawa li ahadi hadhihi al anwa'i wal a'ra wal i'rad an al akhar sai ka samu wani kuma ba za su kai ga yan yakin ba amma a cikin ainihin wato zuciyarsu a cikin zuciyarsu kowa a cikin zuciyar shi akwai san rai akwai hawa li ahadi hadhihi anwa yana goyen bayan wannan ko wancan wal iradi anil akhir yana kuma kai kau da kai ga wannan aw nahyi anhu ko kuma ya dinga hani daga aje kusa da abokin gaban shi abokin husumar shi ma da khala bihi fi ma naha anhu nabi sallallahu alaihi wasallam wanda hakan ya shigar da shi abinda annabi ya hana shine koda ba su yaki ba amma dai ya, ya zama baya shiri da wani kuma baya so ya ga ana shiri da wani zai hana a saurare shi ce kai baka san wani ya fita daga kungiyar mu ba kai baka san wani ba ma yi da shi ba kai baka san wani yana rigima da mu ba ai ba a, ba a hulɗa da shi ai ya naga kana magana da wani ya naga kana sauraron karatukan shi ya naga kana yaban shi ai kaza ne shi a bata shi a hana musulmai su hulɗa da shi yace to wannan koda bai kai ga yakin juna ba ya kai ga dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana Allah ubangiji ka tsare wa minhu ma yakunu kullu min alqawlaini huwa fi ma'ana alqawli al-akhar ko kuma abinda zai zama kowace maganar tana daukan ma'anar daya lakin al-ibaratani mukhtalifatani amma kowa yadda ya faɗi abin ya saba da juna amma kowa abin da yake nufi kenan kowa abin da yake nufi daya ne sai dai wajen faɗin maganar sai aka saba wa juna كما قد يختلف كثير من الناس في الفاظ الحدود وسياق الادله كما inda da dama daga cikin mutane suke sabani game da lafazan hukunce hukunci kaza wajibi ne sai wani ya ce kaza farilla ne sai aka mun sun yi sabani ba sabani bane kowa yana faɗa ne da irin yadda lafazin irin karatun da ya koya irin mazhabin da ya taso akai wasiyagil adilla da kuma yadda ake kafa hujja wani ya ce kaza nassi ne wani kuma ya ce a'a kaza zahirin shi abin da yake nunawa kenan ko kaza yana rajjahantar da wannan mazhabin wannan sai zama ana ganin kamar sabani amma ba sabani bane wat ta'bir anil musammayat da kuma yadda ake faɗan sunayen abubuwa sunayen abubuwa wani ya ce kaza kuskure ne wani ya ce kaza bid'a ne daga kamar mashhur a cikin littafin shi akhtarul musallin abubuwa da dama ya hada komai ya kira shi da suna khatau a cikin wani kuskure yake bata sallah wani kuskure ne bid'a wani kuskure ne khilaful aula wani kuskure ne mai rage mata falala haka amma ya kira ya kira kowanne da suna khata'u to in wani zo sai shi kuma ya kira su da sunan su da yake ganin su ya kamata a kira su ya canza musammayat din wa taqsimul ahkam ko rarraba hukunce hukunce zuwa farilla da wajibi ko zuwa mustahabbi da halas da makamantansu wa gairu zalika da kuma wasu waɗannan thumma al-jahlu aw adh-dhulm yuhmalu ala حمد إهدى يحمد يحمل على حمد إهدى مقالتين وذم الأخرى تسي ذما دغنن كما جاهلcin can ko zalunci sai ya ja mutum zuwa ga yaba wa bangare guda ya soki bangare guda tare da cewa dukkanin su abinda suke faɗa ɗaya ne dukkanin su abinda suka ce ɗaya ne amma sai ya ce to ai ka ga nawa ne shine daidai wani ku dama ai kaza ne dama wani ai shi ya saba irin wannan abubuwan to wannan abin zai ja mutum zuwa ga ya soki daya ya bar daya ko ya bi daya ya kyale daya shine kasancewar shi ainihin wato yana tare da cuta ta zalunci da kuma cuta ta ainihin jahilci Allah ka tsare mu wa minhu daga cikin ikhtilafu tanawwu akwai ma yakunu al ma'anayani ghairaini lakin la yatanafani zai iya zama ya zama ma'ana guda biyu akasin juna ne ba ɗaya suke da juna ba amma kuma ba sa kishinta juna fa hadha qawlun sahihun wa hadha qawlun sahihun ya zama wannan ingantacce ne wancan ma ingantacce ne wa lam yakun ma'ana ahadihima huwa ma'ana al-akhar koda ko ɗayan su ba ɗaya ne da ɗayan ba wa za kathirun fil munaza'ati jiddan akwai irin wannan da dama a cikin rigingimun da malamai suke na sabani suna nan da yawa gashi na kasa yace wa zalika mithlu ikhtilafi sahabati fi ta'wili qawlihi sallallahu alaihi wa sallama kamar da sahabbai suka yi sabani game da fassara ma'anar maganar manzo Allah dake cewa la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani quraiza kada wanin ku ya sake ya sallar la'asar sai a bani quraiza sai wasu sahabbai suka fahimci fa inna ba'da sahabati fahima minha annahu la budda an takuna salatul asri fi bani quraiza walau kharaja waqtuha sai wasu suka fahimci abinda yake nufi sallar kasu yi ta sai san kai bani quraiza ko da lokacinta zai fita falam yusalliha illa waqtal isha ba su yi ta ba sai da suka kai banu qurayza din lokacin isha wa akharuna wasu kuma fahimu min al-amri wujubat tawajjuhi ila bani qurayza su kuma suka fahimci abin da ake nufi kawai shine ai sauri a kama hanya wa salluha fi waqtiha su kuma suka yi ta akan lokaci qabla wusulihim bani qurayza kafin su kai can li'annahum lam yastati'u al-wusula qabla fawati al-waqti saboda ba su iya isa banu ƙwarera ba kafin lokacin sallar la'asar ya ainihin fita wakil alfariƙai ne asaba fi ijtihadihi wa amali dukkaninsu suka zama sun dace wajen ƙoƙarinsu su da aikin su wasa ya ci kalamul muallif an haza ibn taymiya zai zo magana akan wannan a gaba insha Allah ina fata muna biye jama'a wa minhu daga cikin sabani wanda yake sabani ne na ainihin wato tanawwu ma yakunu tariqatani mashru'atani ورجل أو قوم قد سلكوا هذا هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين ya zama ga ainihin matsala ce dukkanin hanyoyi ne guda biyu shar'antattu an shar'anta su a cikin shari'a sai zama wannan ya shiga wannan tafarki wancan kuma ya shiga wancan tafarki kuma dukkaninsu abubuwa ne da suke masu kyau a cikin addini kamar misali a wajen sallar dare da ake yi ta ashen din nan na ƙara misali da ita ya zo ana iya raka'a biyu biyu a sallama sai zama wani masallaci haka suke daidai ne sai wani masallaci kuma suna yin yau su yi irin wannan nau'i gobe su yi irin wancan nau'i shi ma daidai ne to shikenan sai zama a zahiri kamar da, sallar wannan masallacin da ta wancan masallacin ta saba amma kaga asalin abun dukkan su abubuwa ne shar'antattu to wanda yake da cuta a cikin ransa ko yake da wancan jahilcin ko zaluncin can sai ya dinga goyon bayan ɗaya masallacin akan ɗaya ko limamin da ya ce a yi wannan akan wancan da gwargwadon abubuwan da aka faɗa wanda za su saka hawan nafsi ko cewa wani ɗan ƙungiyarsa ne ko wani ɗan garinsu ne ko wani dangantakarsa ɗaya ko abokinsa ne sai ya goyi bayan wannan sai kuma ya soki wancan tare da cewa duka abin da suka yi daidai ne ba kuskure ba ne haka wani ya zo ya yi sallar juma'a karfe goma sha ɗaya a wani masallaci sai wani bai yi sallah a wani masallacin ba sai je ya yi a wani masallaci na karfe ɗaya wani a na karfe biyu duka daidai suka yi ba abin a zargi wani ne a kai ba amma sai wani shi saboda yana so ya yi zargin sai ce ba gawa na baya zuwa sallah masallacin mu ba sai dai a wuri kaza ai bai da sallar da muke ba kaga ya yi zalunci ya yi aiki da jahilci ba bai neme ya ji me uzurin da yasa wani bai yin sallah a wuri kaza sai a wuri kaza ba babu mamaki yanayin aikin sa ne yanayin sana'ar shi ko kuma a wannan ranar ta faru ya samu wani uzuri ne da kai baka san uzurin ba duka irin haka yana faruwa idan mutum bai tsaya tantance matsala ba sai ya samu kanshi a cikin irin wannan ainihin wato cuta ta zalunci da ainihin wato jahilci Allah ya kyauta thumma al-jahlu aw dhulm na'am haka yin hakan ba shine asali ba khilaful aula ne abinda malaki tambaya shine shin ya halarta mutum manzo Allah ya tanawuya kan abubuwa shi kuma ya rike daya gam ya bar sauran ba shine daidai ba asali abinda yake daidai shine mutum ya dinga nawa'antawa yadda su annabi din da sabai suka nawa'anta alaihi salatu wassalam amma idan ya rike dayan yana yi ba da sunan yana nuna sauran kuskure bane ba abin a zarge shi bane sai ya kuskurantar da waɗancan sauran cewa shi wannan kadai ya yarda da shi to nan ne kuma ya zama yayi abin da ba daidai ba a a fatawarsa thumma al-jahl aw dhul yahmilu ala dhammi ahdihima sannan jahilci ko zalunci sai ya sa ka fara zargin ɗayan su aw tafdiluha bila qasdin salih ko zuna falalar ɗaya akan ɗaya ba tare da manufa mai kyau ba au bila ilmin ko ba tare da ilimi ba au bila niyyatin wa bila ilmin ko kuma ba tare da niyya ta kwarai ba ba tare kuma da ilimi din ba har ila yau sai mu kwana anan insha Allah saboda wanda lokaci ya kawo jiki sai Allah ya kai mu kuma asabar mai zuwa zamu koma karatun iktidau insha Allah a gobe zamu karatu ne na littafin watin zadul ma'ad insha Allah a ajiya an yi nasiha akan mata karfe 8 da rabi na zadul ma'ad mata su yi ainihin wato sadaka su yi kyauta su zama mata irin mata na salaf to ayo wata mata ta kawo sadaka a tamfa eh an kawo a tamfan nan to muna mata addu'a Allah ya saka mata alkhairi Allah ya dauka falala da darajarta Allah ya karo yawan atamfa a cikin set dinta da akwatinta sauran mata kuma su ma ana jiran su wata kuma ta bada dubu biyar wannan lalle ta bi sawun su Zainabu mata Abdullahi dan Mas'ud din ko to Allah ya saka wa kowa da alkhairi na'am eh a cikin al'umma annabi ba a ba gabaki ɗaya ba a cikin al'umma annabi yan wuta ba su kai aljanna yawa ba shine ishara eh dalili ne akan galibin mutane batattu ne amma ba wai mutane musulmai bane wannan batattun duka ne ba waɗanda za su shiga aljanna ban gane ba gaskiya wajen tambayta ka in ana magana akan yawan yan wuta mutu da'awa ko mutu ijaba a ana magana mutu da'awa ne anan shine ake magana akan yan wuta suna da yawa eh amma ummatul ijaba to yan aljanna sun fi yawa kusan ma duka ummatul ijaba yan aljanna ne insha Allah amma dai da kun bari mun karanta maganganun eh za mu karanta za a je photocopy mu karanta sai mu ji abin da suke cewa insha Allah a mun yi magana da ɗaliban ajin nan cewa za mu fara katin littafin littafin sunan kubra na imamul bayhaqi wanda na daga cikin tafan da malam ya ta maganganu a kansu kuma muka karanta cewa lalle littafi ne mai muhimmanci to akwai muqaddima wannan shine kofin da zamu amfani da shi da magashi taqiqin Islam Mansur Abdul Hamid wani mutumin kasar Sham shine nuska mafi watan istiqama ayyade wanda ne na sani wannan bugu ne na maktabatu Darul Hadith Al-Qahira to za mu yi photocopy ɗin mukaddimar farko ita za mu fara yi insha Allah amma da dai mun ci za mu fara cikin azumin nan idan na ganin zai wuya yanzu gaskiya yi cikin azumi saboda karatukan da ake a cikin azumin sun cinye lokuta amma dai zan ba mala awal in yi photocopy duk wanda yake bukata sai ya samu photocopy mukaddimar tana da dan yawa wajen shafi 65 ce to ita za mu fara yi kuma wanda bai da littafin sai ya nema wanda bai samu ba an zo za a yi photocopy insha Allah na ɗaya kenan na biyu jama'a an ɗanka shi kyamara nan